الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسن بسنتهم وهكذا بهديهم وقتفى طرف إلى يوم الدين shugabanni manyan malamai yan uwa manyan ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in sun gabata mai gabatarwa wanda ya nuna cewa an shirya wannan taro ne don nuna kishi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da nuna gira ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin wasu da suka bijirewa Allah Allah ya hana su suka ƙi hannuwa sai wasu suna musu wa'azi sai wasu suke cewa kamar yadda Allah ya ba da labari wa yi ƙarar ummatin minhum lima ta izu na ƙaunin lahu muhulikuhum au ma'azibu ma'azaban shadida wasu jama'a suka ta sa dan me za ku kula wa'annan mutanen da Allah ya riga ya zartar da zai halaka su kuma zai musu azaba mai tsanani da kula su ma'azuratun ila rabbikum mun yi haka ne don kafa hanzari kada Allah ya ce an yi mun yi shiru ba wai don su daina ba a wai don ma'azutun ila rabbikum wala al-yatab idan uzurin nan gaba Allah ba zai tume mu da cewa ayar gaba ko sai ta ce falan ma na su ma zikiru bihi an je nan lazira ya hauna alin so wa aka zallazi da zalamu bi a zan da isin bi ma ka da azaba ta tashi zuwa waɗanda suka yi wa'azin Allah sai ce to a ware su da suka faɗa wa Allah da manzansa azaba mai muna ta same su saboda fasikancinsu da suka saboda haka akan wannan jadawali ba wai muna yi ba ne su daina idan muna yi ba ne saboda su ji wa'azi a don kada Allah ya kama mu da cewa an yi ba mu ce komai ba a akwai babban malamin nan na Sa'id Abdurrahman al-Budi ya yi wata magana a cikin munajatinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ciki sai wata magana wace za ta yi kyau ni ma in kawo ta a nan yake cewa daga cikin ɗalibansa saboda ganin irin waɗannan abubuwan da ke faruwa wasu ce Dokta me isa ba za ka yi rubutu cikin difa'i akan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda masu haiwa Allah suna yin shishigi ya kamata ka yi wani rudan a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗalibai na shin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar kariya daga wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallama matsayinsa darajarsa alfarmarsa tana jiran wani ya zo ya tsaya mai ya kare shi don kar a taba shi akwai wani abu akwai wani yunkuri da za a iya yi ya kai ga mazala sallallahu alaihi wasallam ko wani da ya kai ga martabarsa ya ce mazala ba ya bukatar wannan ya ce ne annabin da kuke magana da shi shi ne Allah ya fito fili ya ce ya ayi annabi hasbukallah ya kai wannan annabi Allahnka ya ishe ka. Wannan annabi shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Illa tan saru, faƙan da sarahullah, in duk duniya an wa- kwaye ma baya in duk duniya ba wanda ya tsaya tare da kai ce ni na ishe ka zan tsaya tare da kai kuma zan taimake ka wannan annabi shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna kafainakal mustahzi'in mun ije ma dukkan wasu masu yi ma izgilanci ai da ake magana cewa gwamnati ta fito ma hukumomin tsaro su fito su kama mutanen nan su hukunta su a hannu ba don kariya ko ba don tsoron wani abu zai samu alfarma mazala ba a don kai ka samu kai da kai kariyar kai da kai girar kai da kai kai ɗaukin ka samu kulawa ta Allah da mazala sallallahu alaihi wasallam yanda kai ma in wani abu naka ya tashi Allah da manzala za su kula amma ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zai ci wani abu ko zai ragu ba akan matsayinsa wanda duk ya nuna gira akan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai nuna gira akan sa duk wanda yayi manzo Allah bici Allah ke rama bikin da kansa salati ɗaya ake yi manzo Allah Allah ya goma wanda ko duk ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya wa duniya ya gaya wa duniya ya gaya wa kafirai cewa a gaya musu mutum in zai shekara ɗari yana shirka in zai shekara dubu yana kafirci duk ran da ya ce na daina Allah ya ce ni ma zan ce a soke kulil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasala ka gaya wa kafirai duk ran da suka daina to ni ma zan gafarta musu abin da suka yi gabaki daya Allah tabaraka wa ta'ala ya nanata wannan, hatta kai yana cewa da za su yi dabara ma, duk wanda ya wani mummunan aiki ko ya wata taɓargaza, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim duk wanda yayi wata shirka ko yayi munafunci ko yayi kafirci ko duk wanda yayi wani abu to in yana son ma ya samu express a cikin tubansa ya zo gabanka ka sa baki Allah ce ni ko zan yafe amma wannan Allah ya faɗa cewa waɗanda suka taɓa shi kenan suka yi mai shirka suka yi mai kafirci amma ya rasulullahi waɗanda suka taɓa ka in dai kafirci mutum yayi to ko saura kwana ɗaya ya bar duniya yana da notice tsakaninsa da Allah amma wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam baya da notice tsakaninsa da Allah kuma sharadin da Allah ya saka cewa in an zo gaban manzala manzala ya sa baki zai yafe ma Allah ya ce wannan kan in dai kai aka taba ko ka sa baki ba so ɗaya ba ko ka sa baki so saba'in ba zan yafe ba wanda ya taba manzala Allah ya rufe mai kofar tuba tun kafin ya mutu amma wanda ya taba Allah ya wa Allah shirka ya wa Allah kafirci Allah ya ban masa kofar tuba har saura minti da ya mutu amma in ka taba manzo Allah Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 marratan wa'ancan Allah tabaraka wa ta'ala jayi ja'uka fastaghfir Allah wastaghfir lahum ar-rasul wa jadallah tawwabur rahim amma anan yace idan kai ma bazan yabi ba saboda taba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce duk wanda ya taba Allah ya taba manzo Allah yuqilu fi dunya wal akhirah wa adlahu azabun muhina Allah an ce su a duniya da lahira kuma an tanada musu azaba wacce take ta wulakanci babu illal ladzina tabu ana a kowane laifi Allah zai ce illal ladzina tabu amma a nan Allah bai ce illal ladzina tabu ba saboda haka ƴan uwa manufa ta farko shi ne mu yi wa kanmu uzuri na ba za a kama mu da laifin mun ji mun yi shiru ba amma ba don su daina ba su ci gaba da yi domin abin da malamai suka ce duk wanda ya furta so ɗaya muguwan magana ga manzo Allah ko ya ce ya tuba ku ci ku kashe shi domin abin da suka faɗa cewan haka kawai baki ba zai aibata manzo Allah ba in babu magana a zuci. ba zai yiwu ba. Nafsat masdurin ce, iza ja shi lugamin min nawahiha amma in abu majina ta yi yawa a kirji ɗan ƙaramin tari sai ta huta waje. Zuciyar da ta cika da san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai bakinta sai dai ka ji yayi amma in ka ji mutum ya aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zancen da ake ta nema a kuma ai wai mas'ala ce ta tauhidi mas'ala ce ta kaza duk so suke su bayar da mutane wannan kalma ya faɗa ko suka faɗa hankali ya cewa babu mutumin da za a gaya wa inda kar ka jawo aya ko hadisi common sense hankalin mutum na kowa da kowa duk mutum da kake ba ka ga isa haka ba to malaman tauhidi ko cha suka yi idan kana son ka haddace abin da ya wuce ga Allah madaukakin a sauƙaƙe ke ittisafu wubi kullum ka da wance da wance da wance ba a in ka ce duk kamala ta waje ga Allah duk tawaya ta koru ga Allah shikenan to duk abin da yake na kirki ne ka dangana shi ga annabi duk abin da yake tawaya ne ka dauke shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to hankali common sense ya da wannan magana ba za ka gaya wanda kake ganin kima shine kawai to sannan kuma idan an dawo a maganar su da sai su faɗi cewa shin wai in an ce ba za a nemi taimako wai me ya taimako ɗaya taimakon da ba za a nema ba sai ne akwai annabi daban wanda za ka iya nema wajen annabi akwai kuma wanda za ka iya nema wajen Allah ashe a kayan Allah hadda na wani a kayan Allah hadda na wani da babba da ƙarami shehu ibrahim yana gaya mana cewa mu koyi wato tauhidi irin na annabi Musa shi ne ya addu'a guda biyu da babba da karama amma duk ba wanda ya roƙa sai Allah da ya ji yunwa yana neman lomato bai roƙa wajen ko ba sai ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah ba ne ni kwana da kwanaki ban ciko yanzu komai ma san shi nake ko lomato Allah ka bani da ya tashi neman ganin Allah, Allah ya roƙa ce, Rabbi arini an zuru ilaika. Allah nuna mun kanka. To, ashe da ƙarami da babba duk na Allah ne. To, wanne ne za a ce taimako iri kaza shi ne za a nema wajen manzo Allah taimako iri kaza wannan wanne amja alulillahi shuraka khalaqu wa khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim. Allah akwai wani mai Allah ya ce akwai wani wanda ya halitta ba ni ba da ta halitta ta da tashi suka cakuɗe aka kasa rarrabe nawa aka kasa rarrabe nashi Allahu khaliqu kulli shay wa huwal wahidul qahhar Allah shi ya halicci komai abinda basu gane ba manzo Allah ne basu sani ba da sun san manzo Allah ba za su gaya mai haka wallahi basu san manzo Allah da sun san manzo Allah dama dai ba zai yiwu a san shi ga baki ɗaya ba amma ɗan kaɗan ma da ake sanin shi ba san shi haka ba amma Allah ya yi mana bayani ya ce komai na bashi duk wanda yake so ya yi mu'amala da ni ya yi mu'amala da shi categorically Allah ya fito ya ce man ya kula faga Allah ya ce ni ya to in za a Allah manzo Allah yake bi in za a nemi yarda Allah neman yarda manzo Allah yake in za a saba Allah manzo Allah ake sabawa idan za a cuci Allah manzo Allah ake cuta sai in an zo neman taimako ne Allah daban manzo Allah daban biyayya shi ake bi a bi Allah sabawa shi ake sabawa a sabawa Allah yarda neman yarda shi ake a nemi yarda Allah komai a wajen shi ake yi sai in an zo neman taimako ne nashi daban nasu daban Sawad bin Qaribin Allah ya saka mai da alheri a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa ashhadu anna Allah la rabba ghayru wa annaka ala kulli ghaib wa anta atammu al-mursalin wasilatan ila Allah ibn al-aqrab tayyib fa kulli shafi'an yawma la zu shafa'ati suwaka bi mughlin an Sawad bin Qarib Allah ya saka masa alheri wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum